wannan sura ce da ake kiranta suratul ma'idatu da suratul ma'idatu ne tana daga surorin da yake sun kunshi hukunce hukunce da yawa da ce wata da suratul nisa'i a suratul nisa'i an cika ta da cewa lalle bayi su san cewa Allah masani ne da komi inda ke Allah masani ne da komi a kenan komi za a yi a tsarinsa da alkawarin da aka yi wa Allah a kowane hali a cika sai zama ita wannan surar an buɗe ta da cewa a cika lalle duk wanda yake mun ya tabbata ya cika da alkawuran da yawa Allah tabaraka wa ta'ala haka nan ya tabbata ma alkawura ko tsare-tsare da ke tsakaninsa da bayan Allah ya cika da su ba daidai ba ne a yi tsari ko a yi alkawari alhali an san ba a ba a da niyyar cikawa irin yadda mutane sau da yawa suke yi ana ganin kamar wasa ne wata sibuna ko hayyinan ko inda Allah ya azim za a ce za a haɗu goma amma ka rasa wanda zai zo kaga wanda da yake za a duba ba kawai mutane alkawari cewa shi yana na fa goma zai zama yana wajen goma don ya zama baya nan kenan da Allah ya cika da alkawarin da ai bai cika da alkawari ba shi yasa wannan sura ta zo da cewa lalle a cika da alkawari kuma da ya zama wata suratul nisa'i an ambaci wato abin da ya shafi tsarin iyali wato rike iyali an san cewa tsakanin miji da mace wani babban akari ne wani babban alkawari ne shi yasa ake bukatar shi mijin ya cika da bangarorin da nasa ya zama masu da cika to sai zama da surar kamar tana tunatarwa akan haka ya yi lazin amanu an kubi lokoli ita da wannan surar an saukar da ita a madina an gama akan haka an ce jawar wasu makafan tana da ayoyi ɗari da ishirin wasu ɗari da ishirin da biyu wasu ɗari da ishirin da uku wato a musafan mutanen makka da na madina dari da ishirin da biyu ce ayoyin shi yasa kama a namu haka ake faɗa mi'atun wasu na tani wa ishiru na aya ko haka ma yake a na makka haka yake a na shamma to amma na basira su duwa salasun ne to na kofa kuwa wa ishiru na ne sun rage guda biyu a tasu a nasu lissafi to بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا وين يجيك يا قوة إليك سنبا دقسيا للي قوة الجيجين يا كون الكوري دقوكا ku zama kun cika da shi ku tabbatar kun cika da shi ba daidai ba ne ku yi wa Allah alkawari cewa kullum kun kun gani za mu kan kun ɗaukar wa kanku yin haka kun yi wa Allah alkawari kullum da safe sai ya tasbihi dari ya ki koyo Allah alkawari kullum da safe sai ya istighfari dari ya salati ga annabi dari ya halala dari amma kuma ya zama ya ki to a kiyaye irin wannan a shi yasa aka ce fi bil uqudi wa bil aymani la siyama aqadu wafa'un bihi min azam al qurbi yo ko ba a ibada ba ce kai alkawari ai wajibi ne kake ko abin bai shafi ibada ba kai alkawari kace ka ji ka gani dan Allah sai ka yi kaza ga ranar wajibi ka ji shafi balan na kuma inda yake ka yi alkawarin akan abin da ya shafi ibada ibada da daman domin ta aka kawo ka duniyar nan yana kuma ta Allah alkawarin za ta ibada ko ya zama baka ba an yi daidai kuwa ana ganin za a kai da ba za a tsira ba shi yasa a rijewa Qur'ani sun zo da nuna wajen cikawa da alkawari al'ubudin mu'akkadati alkawura yin karfafawa allati bainakum wa bainal lahi wanda take tsakanin ku da Allah tabaraka ta'ala ta tsakani kamar kallafa kallafe duk wannan tsakanin da Allah ya dora akan bayi wato alkawari ne tsakanin sa da bayi cewa lalle kai mutum in ka zo duniyar nan abinda Allah ya dora ma za ka yi Allah dai ba zai dora ma abin da ya fi karfin ka ba Allah ya faɗa cewa la kullu kullu nafsin illa ma ata ba wanda aka dora masa abin da ya fi karfin sa amma an dora ma aka ga abin yana ya fi karfin ka cewa ake to amma rage ka zo da iyaka iyawarka kawai to duk irin wannan saura ne tsakanin Allah da bayan shi yasa lalle a tabbatar an cika wa bainan nasu da kuma alkawarin da kuka yi ku da mutane kal amanati kamar amanoni wal mu'amalat da sauran mu'amaloli duk wanda ya baka amana a cika da wannan amana da ya ba ta tsawon uba ya ba ta amanar kyarsa ka so wannan kyar da take wajen ka amana ce amana ce ko miji ya auro ki ya ba ki gidansa ɗakin sa ke ce mai riƙewa to wannan amana ce ka ya ba ki wannan amana ce ya ba ki shi ya sa lalle haka nan an ɗau mutum an kai shi ofis ga abin da ake bukata a ofis ɗin ga ayyukan da zai amana ce aka ba shi ka sakaci a ga wai gwamnati kaɗai aka cuta a abin da ake na jama'a ne yasa akwai haƙƙin kowa a kai in aka sakaci a wajen aka tozarta amana a wajen an cuci bayan Allah ne gaba ɗaya sai yasa ko lalle an sa an yi zunubi ba ƙarami ba wal mu'amala da sauran mu'amaloli a duk wata mu'amala a cika da alkawarin da aka yi tana aiki an kawo ma aiki yaushe zan zo nan da kwana uku kwana uku ma ba san inda ba ka jefa shi ba saboda da tun farko ba ka da wannan niyyar to akwai irin wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne a wajen mu'amaloli a ringa cikawa alkawura sun mafassara ha da da ubangiji ya tafsirin wannan kauli da ya ce
أحبت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل السيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وحلت لكم بهيمة الأنعام an halatta muku ce naman dabbobi na gida na dabba ta gida an halatta muku cin namanta al-irafatu lil bayani ya ta ce bahimatu aka rafa ta ga al'ami irafa ce bayani daman aiso ake kira bahimatu al-ibilu su ne rafuma wal bakaru da shanu wal ganam da tumakai da awakai wa ma sha bahaha da abin da ya kama da ita minan wahashi daga dabbobi na jeji rakumin jeji ya halatta kucin hakanan a fauna saniyar jeji kenan ita ma ya halatta kuce hakanan kuma kamar rema kamar bariyi su madi ya halatta kuce hakanan ya halatta kuce ba da zari bayan kun yanka ko kuma kun ba hanyar da aka ce ta iya tsayawa matsayin yankan illa ma ta alaikum sai fa abinda za a karanta muku nan gaba abinda za a karanta muku ta harimu sun haramta shi fi a cikin ayar hurrimat alaikum mai shato al'ayata ayat da za ta zo nan gaba gaira muhillis sai da halin kasancewa ku wani masu halatta farauta wa an zuhuru alhali kun yi harama da hajji ko umra ba daidai ba ne kun yi harama da hajji ko umra ku ce za ku yi farauta Allah ya hana ku daga wannan in dai dabbar ta tudu ce amma nan gaba za a faɗa cewa idan ta ruwa ce ba laifi uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa ta'allakum lis sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dunkum hurma wato hurumin din jam'in haram jam'i ne na haramu mai ake nufi da haramu a mu'aimuhurimuna kuna masu harama inna allaha hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya hukumu ma yuri yana hukunci da duk abin da ya nufa Allah duk abin da ya nufa zartar da shi min duk da alilin daga halattawa wata harimin ko haramtawa la turara alai ba wanda ya ce da Allah ne ya sa kai wannan hukunci Allah shi ke tambaya la yasalu la yasalu amma yafalu wa hum yasaluna wala yasalu amma yaf'al ba wanda yake ce da Allah ne yasa kai kaza
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شوائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الحج ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شرآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن فيك مؤمنين لا تهلوا kada ku wulaƙanta la na tahawan kada ku wulaƙanta sha'irar lai da alamomi na girmamawa ga Allah duk wani abu wanda yake na girmamawa ga Allah ku rike shi a matsayin mai girma mana suka alhaji wasu malamai suka ce anan abinda ake nufi ibadu na haji kada ku wulaƙanta da tsare-tsare na haji me ake nufi da wannan la fa'alu fiha ma la yahillu fiha kada ku ce za ku aikata a cikin aikin hajjin nan abin da ba daidai ba abin da ba daidai ba ne kuke irin yadda su da yawa ake samu mutum zama ya je hajjin ma wai kamar hutu ne ya je ko shin iska ko kallo nan ne ya zamo abin da za a yi ai shi ma da shi a haji ya wuce wannan ya wuce wannan ko ka tarar wasu gaba daya zuwa suke don kwankwasa da ba ta da haka musamman a kwanukan mina a kwanukan mina ka ga an mai da wajen ya koma wani waje wanda bai dace ba ko a ina ma ko ba a makka ba a ce daga musulmi bai dace ba to amma irin wannan kaga ya nuna ne tahawun bi sha'airillah wulakantawa da ibado na addinin Allah la tamalu fiya ma la yulu fiya ka ku aikata abin da bai daidai ba a ciki wala shahar haram ba daidai ba ne ku halatta yin yaki a wata mai alfarma Allah subhanahu wa ta'ala in farko ya ajiye watanni goma sha biyu yadda zai faɗa mana nan da zamu ji nan gaba a cikin suratul tawbati inna jata shuri inna la tuna ashara shaharan fi kitabillahi ga ci watanni goma sha biyu nan sai sanya guda hudu masu alfarma منها أربعة أشهر فذلك دين قيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم kace ba ku ba banna a cikin wa'annan watannin guda hudu da rajab wanda yake shi kadai a ware da zulhijja da zulhijja da muharram su kuma a jere su uku to ku ce za ku yaki a cikin wata gaddama a baya an yi bayani akan wannan can a suratul baqara yas'alunaka أو الشهر الحرام بتعليم دين أو بالنسبة دين كوكو irin yadda da kuke a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci kun san wata mai alfarma ne kun yadda mai alfarma ne amma kuma ku ce za ku musanya shi da wani sai watan rajab ya kama in kuna sha'awar yaki a cikinsa sai ku ce to kun daga shi ya koma sha'aban sai watan sha'aban ne za ku mai da shi watan rajab din to aka ce ba wannan ba wannan rajab din nan yanki ce shi ne rajab shi ne ce haramun ku yaki a cikinsa ba ku ce kun kawo wani a maimakonsa ba ko kun gabatar da shi sai a ce ai jumada ya koma shi ne rajab jumada yau ya koma rajab saboda suna son yaƙi a raja haka sai ka a sake irin wannan wannan ba daidai ba ne wasa ya ce ba ganin nasirin zai zo nan gaba cikin surat tawbati inna man nasiru ziyaratun bil kubr wala wala wala al hadiya ba daidai ne ba ku ce za ku taba hadaya ma yi hudalin ka'aba abin da ake bayarwa ga ka'aba minan na'ami daga dabbobi fita a ruwa da mobil kansu ku ce za ku tare shi da kwata ku kwace wa bilman ne wurin muhalli ko ku hana ya kai inda aka nufi kai wasu to kakku irin wannan kuma wannan a ijiyarsa duk wani aiki na alheri daga inda aka nufa da shi amma haka kawai wani da gangan ya soke ko ya baka shi ma ai kamar cikin ya yi kama da taba hadaya hadaya abu ne na alheri ibada ce aka yi musamman don a wadata ma ga mabukata kuma aka ce ga inda za a yi aka ce wanda ya taba ya yi ba daidai ba to aka duk wani abu da aka yi wanda ya kama da wannan an ware wasu wani abu mankuri don a taimaka wa wanda ba su da hali amma wani haka kawai ya dabaibaye abin ko ya juya abin ya koma wani waje kaga wannan an yi ba daidai ba ko ga wani aiki na alheri da ake an yi shirin ba za a taimaka amma wani haka kawai dan son zuciya ko dan cimma wata manufa ta sa ya juya abin ko ya ya cinye ko ya danne wani abu a ciki to ba duk wannan ya yi kamata irin wannan sai zama ya shiga cikinsa wannan kwala hakanan abin da ake ratayawa ga jikin dabbobin da ake nufin hadiya da su jam'u kiladatin sala'idu din jam'i ne na kiladatu bayan kwallado da ilhadiyu abin da ake ratayawa dabbar da ake nufin hadaya da ita min shajaril harami daga bishiya ta harami alamatu annahu lillah wannan alama ce cewa wannan fa dabbar an ba da ita ne dan Allah an ba ita ne wato dan Allah to la tuhilluha kan shi kansa wannan abin da aka yi na alama kan ku ce za ku taba kan ku ga daidai ne ku taba ba daidai ba faralan ahil budin ballantana su kansu tagoyin aka sa musu alama wa sabiha ko ma'abotanta ma'abota tagoyin anil budini wa wa asabiha da su masu dabbobin su kansu kenan alhazai ya zama a mai da alhazai da su za a ringa kasuwanci yanzu musulmi wanda yake musulmi amma ya ta kokari wa shi da matsawa alhazai ne ko da wata cuta a kansu da wannan ne zai kasuwanci yanzu nan ya yi daidai abin da aka ce ma alamar da aka sa a jikin dabba ni alfarma ciki ya yi taɓa ta to ballanta na dabba ballanta na su kansu masu dabbobin kuma su alhazan kenan ko masu umrar ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne mutum zama ya mai da alhazai su zamo nan ne kasuwarsa ta neman kuɗi wato ta fuskar sai ya cutar da su ko ya danne su sai ya danne su ko ya cutar da su wala min albayt alharam ko ake ga iyaka kujerun da za a ba alhazai haka kawai wani da kuɗi dan da kuɗi a hannunsa ya biya gaba ɗaya daga baya ya ringa sayarwa inda ya ga dama ya zamo abin mai karamin karfi ya gagare shi sai masu duk wannan ai yana cikin ya fi muni ma sai da taba kala'idu ya fi muni ma sai da taba kala'idu wala ka min albatal haram kan ku taba kan ku ce za ku halatta taba masu nufin daki mai alfarma yi ziyarar yi don su ziyarce shi wa humul hujjaju su ne alhazai wal umma da masu zuwa umra kafirina aw mu'mina daidai ko musulmi da ba ko ku musulmi ne sannan da nama ke nan inda ku musulmi la tuhillu ta'arrura lahu kar ku ga cewa kuna da dama ku ce za ku tare su ko kadan tunda kai haraman nan to sun shiga cikin wani hali na kariya sun samu wata kariya ba ba daidai ba ne ce za ku taɓa su daga baya a shekara ta tara ta hijira ce daga yau fa kan wani kafiri ya sake cewa zai zo maka da hajji ko umra an hana ya yi wa lasina banu wal mushrikuna najasun فلا يقرب المسجد الحرام بعد آله هذا وإن كنتم أهلا فانتصروا من كل من هذه إن شاء كيف من كثني كافرين جساني ba su da sauran damar ce za su zo masallaci ne alfarma bayan wannan shekara. Da wannan shekarar to Allah ya kacca wani kafiri ya ce zai sake zuwa maka an dauke abin da da farko an yi izini da musulmi da kafiri kowa zai iya zuwa har aka buɗe maka ma abin yana nan haka amma sai a shekara ta tara da sayyidina abubakar aka tura shi haji aka tura sayyidina ali ya sanar suratul bakara wadda ta kunshi haka yarce gona fala sun je ne suna masu neman baiwa arziki na rabin daga wajen ubangijin su tijara da kasuwancin su warewa da samun yadda minhu daga gare shi bi tafsirin da nufin wannan masallaci mai alfarma wa haza wannan mansuhun wa haza mansuhun wannan an yi nasirin sariyati bara'ata da ayat da ta zuwa cikin bara'a inna mal mushrikuna sun da lakarul masjidil haram ba da hamin haza wa in kuntum wa iza halaltum idan kun gama aikin haji kuka fita min al-ihrami daga harama fasadu to sannan ya halatta ku farauta da sai an ce gara muhillis saidi wa antum hurum amma ka ce wannan hana kudin ku farauta haƙi zuwa ku gama hajjin ne da kun gama aikin hajjin ya halatta ku koma kamar wannan umarni ne yake ya zo bayan hannu yasa sai nuna izini kenan ko yanda mai alfetul usul yake faɗa da izini ba da lahayi inda al'asari فالدهر الساد فزوروا هذكري يعني بالإذن بعد النهي إن إن أمني يزوبا يعني تسيأتي أنا نون إذن أما سمع لما سكتي a'a ba a ce wai yana nuna izini ba ai abin da yake akwai a duba a ga menene hukuncin abin kafin a hana idan abu wanda da wajibi ne amma sai aka ce to a yanzu kada a yi kamar aka ce mai jinin haira kake sallah daga baya ko aka ce an jinin haira ta ke ya ɗauke ke sallah to wannan da aka ce mata ke sallah ba wai izini ba ne ya mayar da cewa ta sallar a hakinta wajen saboda mai dacen kafin a ce katta yin ai wajibi ne da sallah yin sallar a kanta ai wajibi ne abinda yake kuma sunna suwa ta ce kada ku yi to kuma daga ba sa ta ce to ku yi to ya koma sunnarsa abinda yake ko mubahi jama'a nan kamar yin farauta ai mubaha ce to da aka ce kuma kan ku yi to aka dawo aka ce to ku yi bayan wucewar wani hali to yanzu sai ya koma kenan ya koma ga ibaha dado din sai ya zama ya nuna ibaha malamai da yawa suka ce ayin aka ma bincike duk irin inda inda wannan ya zo a qur'ani sai a tarar kamar haka yake amur ibahatin in ka da ma'ash umarni ne na halattawa idan ya zama shi yana yin farautar ne don ya samu abinci a ji hanyoyin neman abinci ya halatta musulmi ya bi don ya samu abincinsa inda wadda Allah ya halatta ne inda hanyar da Allah ya halatta ne wanda musulkauci a kan alal iyali yin farauta mandubi ne a shari'a idan ya zama mutum zai farauta ne don ya yalwata wa iyalinsa shari'a ba ta ce ka kuntata wa iyalinka ba shi ya sa ma duk wani mataki da za ka bi ka yalwata wa iyalin naka shari'a sai ta ce an so abu ne mai kyau yin haka ka yi din dan ka yalwata musu din me yasa saboda ai shi kansa fula ta tarbiyyar ta su wani lokacin yana karkashin yalwata musu idan ya zama iyali ana kuntata musu ana matsa musu to so da yawa su ma sai su ringa kokarin fandarewa ko a samu fandarewa daga wasu daga cikinsu shi yasa shi kansa yalwatawan ma ai taimakawa ne a kan rike tarbiyyarsu ko kula da tarbiyyarsu wani jin liya inafin inda rarura ce yin farauta yakan zama wajibi idan ya zama za a raya rai da yin farauta in an ba farauta da zai bayi zuwa a so zatar ko kuma a so zataran ba amma ta ga wani hali na kaka to shi ma a sannan sai yin farauta ne zama wajibi wal kurabu lillahi amma mutum ya yi farauta don wasa kamar irin yadda wasu shugabanni na duniya yanzu suke ko an tashi hutu sai a tafi wata kasa mai dabbobi a je ko da shahuna ko da bindiga ko da abin nan a ringa yin farautar don wasa ta irin wannan karahiya ne irin wannan karahiya ne wani kuram ana harantawa litta aziri fakat idan ya zamo ana yi ne kawai don a gallaza wa dabbobin don a azarta da dabbobin to a sannan farauta sai ta zama haram a ce ita farauta hukunce-hukuncen shari'a guda biyar duk sukan bijire mata akwai inda farauta take zamowa wajiba a yi dole ne a farautar ma akwai inda farauta take zamowa haram akwai inda farauta take zamowa an so a yi akwai inda farauta takan zamo karahiya akwai inda karahiya farauta take zamowa ja'iza an halatta shi yasa kusa kusa shari'a guda biyar da suka bijire mata akwai wata ruwaya da suke cewa ne zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ya rasulullah ni sana'a ta farauta a nan nake zuwa samu abinci abin da zan cinci da iyali na wani lokacin na shiga jeji sai in kwana da kwanaki ban dawo gida ba ya zamo ba na sallar jari'i ba na zuwa juma'a ya hukuncin yake irin Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ai wannan abin da kake abu ne mai kyau kana jejin na kama ka iya samun ladan jam'in da ladan jawdin jama'a saboda duban niyyarka kana niyyarka halarta wani hali ne ya zo ma ya zama baka samu damar haka ba shi yasa ka ci gaba da farauta ka kaje ka ci gaba da farauta ka daidai ne wannan suka ce za ka ji wani kaikayi a zuciyarka don cewa farauta tana hana ka sallah a jama'a ko tana hana ka zuwa sallar juma wala jirman na kun shana'a nukawun kiyayya da wasu mutane suke da ku ƙiyayya matsananciya da wasu mutane suke da ku shiddatun guri tsananin gabar su da ku ko ku ku gabar da kuke da su din ni ajli an saddukum anil masjidil haram dan cewa tun da aka gina ka'aba tun da aka gina maka ba a hana mai zuwa ibada shiga maka amma ku ga shi kun zo mutanen nan suka ce ba su yadda ku shiga ba wanda wannan hankalinku ya tashi haka din ya sa kiyayya ku gare su ta mutu to amma wannan abin da suke wanda ya mutu kiyayya ku gare su to la jiriman na ku kada ya dora ku la hamilan na ku kada ya dora ko yuksiban na ku ko yuksiban na ku kai ya muku tsoron an ta a tabi ku shishigi ku zalunce su shi musulmi abin nema ne a duk wani matsayi na sai tsaya a kan kafar adalci ya tsaya da adalci duk irin gabar da take tsakaninsa da wani bai halatta masa a ce ya zalunce shi ba ko kaka in ma abokin haƙƙi a ba shi haƙƙinsa daidai ko da yi ma abin da ya fusata ka cewa ya fusata ka ko yi ma abin da ba a yi wa mutum irin wannan to kada ya sa ka manta da haƙoƙinsa yana da haƙoƙinsa ka ba shi haƙoƙinsa daidai wa daidai ku an ta da ku shi shige a laifin gare su bil intiqami ku ce za ku yi sakayya bil qatl da kisa wa ghairihi ko wanin sa wa ta'awanu alal birri wat taqwa tunda aka duniya ba taɓa samun tsari irin wannan ba na cewa lallai a tsaya adalci ga kowa ko da ga wanda yake naki a yau masu da'awar adalcin cewa ai sun tafi kowa sun tsayawa da adalcin amma idan ya zama abu ya haɗa su da wanda suke gaba da su kashe su suke yadda suka ga dama kuma su shiru in an taɓa nasu ko ƙaƙa ɗaya aka taɓa nasu an tada hankali yanzu aka ga tada hankali amma in sun kashe a cikin waɗanda suke gaba da su ko wannan ai ba komi ai wannan ai ba komi ai daidai ne to musulunci ya ce bai da haka ba ba daidai ba ne ka a taba kowa cewa wannan kuna gaba da shi wannan bai tozarta masa haƙoƙinsa ba ko da ko gaba da kuke da shi akan daidai ne amma duk da haka dai haƙoƙinsa haƙoƙin duk da yake da su yana yana nan suna nan tun da za su shi yasa lalle kula da haƙoƙin dukkan bayan Allah wata awon ku yi taimaki junan ku alal birri bisa ayyuka na nagarta ayyuka na nagarta a taimaki juna a kai ba daidai ba ne ka zo ka samu wani na aiki na nagarta ka wuce kai wannan bai shafe ka ba ba ne ne a'a wanda duka ga yana aiki na nagarta to lalle ka taimaka masa yau ko da ma ba ka da zarafin taimaka masa to kai masa kyakkyawan fata kai masa kyakkyawan alheri ka jinjina masa kan abin da ya zo ya yi dakatar da mutum yana aiki na alheri ka ringa ganin ai wani kidahumi ne ma ai an tashi daga wannan ai an zo wannan ina ai ba daidai bane a ce kuma wai ana addini a ne da mai ayu masu ayyuka na alheri cewa ai kidahumai ne yanzu da yawa ɗauka ake wasu da suka zauna ayyuka na alheri ma ai kamar kidahumanci ne kamar kidahumanci ne za ta da malami ya tara yara da yawa je da ɗari a gaban ake dawo mai tafiyar zaman ana ta tafiya a china a je ina ne a sabon kuri sai zo ga abin nan a kan irin wannan dan allah masu irin wannan tunanin akwai musulunci ko a zuciyarsu a tsaya akwai da yara ƙur'anin shine kuma kida humanci ko a tsaya akwai da jama'a ilimi ko a tsaya duk wani ayyuka na ne da sai kuma ce a aiki da humanci ne wata kowa ku taimaki juna bisa tsoron allah ittika'in mahari kiyayar abinda Allah ya haramta wala ta'awun kar ku ce za ku taimaki juna ya su idan ta'ani fil asali asali wala ta ta'awun shi wancan na farko ta'awun ta ɗaya ce saboda ne shi ba harafin murari an ce saboda shi fi'ili amri ne ta'awana ya ta'awun za a ce za a yi umarni ga mutum ɗaya ta'awun mace ta'awani mutum biyu ta'awana mutane da yawa maza ta'awani in mata ne ko a ce ta'awanna shi ko wannan wala ta'awanu murari ne ya haɗu da la nahiya to shi yasa za a ce wala ta ta'awanu ne asali saboda ta ta farko ta murari an ce ce eh sai dai a filin awan ta fa'ala ne awan tafa'ala ne kan ku ce za ku taimaki juna wato ibnu malik yana faɗa a alfiya wa malita ainihin tuɗe kari uta sarfi da alata ka tabayyanu ibar filin da yake amfani shi da ta biyu to ta yi a shafi ɗaya ta a kyale ta ɗaya kamar ta bayyanu ka uku na ƙurani wala ta rajina ko wannan wala ta awani irin wa'annan suna da yawa a ƙur'ani ko inda yake an shafe ɗaya daga cikin ta wala ta rajina asali wala ta tabarrajina wala ta awanu asali wala ta ta'awanu alal istri kan ku taimaki junan ku su ayyuka na sabo al-ma'asi saba wa Allah wal udwan da abin da yake shishige hatta ati hududillah ya tare iyakokin Allah kan zulmi kamar zalunci wata kullu da abin da kuke ku ji tsoron Allah bawa a kowane hali ya ji tsoron Allah kitallaha har su ba kunta inda manzo Allah yake faɗa a hadisi tabbatacce duk inda kake a duk wakatinka ka ji tsoron Allah ba wakacin da bawa ba abin nema bane ya ji tsoron Allah ba waje da bawa ba abin nema bane ya ji tsoron Allah ba haji da bawa ba abin nema bane ya ji tsoron Allah bawa mutum abin nema ne ji tsoron Allah a dukkan halayensa a dukkan wakutansa a dukkan wurarensa a duk inda ya samu kansa ku ji tsoron Allah in Allah shi duru da ubangiji kan mai tsananin azaba ne san ki kamu ko a shaddu azaba ta mai tsanani ce shi yasa in ya dace takayya da azaba to ya fi radadi kakka wani ya dora ka akan ka saba Allah cewa ba saba Allah ba za ka ga ya ziga kai kowaye to bai kai azabar Allah ba duk abin da zai ma la maqatullahi akbar min maqatikum anfusakum istur awra liman tukum takfuruna hurimat alaykum almaytah عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوبة والمتردية والنصيحة والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما وما ذبح على وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
حرمت عليكم الميتة وإن an haramta mushe gare ku almayyitu hatfa anfi abin da ya mutu shi da kansa ba da taba shi ba ba da yanka shi ba ba buge shi aka yi ba ba komai ba Allah ya kaddara kwanukan sa na rayuwar duniya sun kare to dabba ta gamu da irin wannan to bai halatta ku ce za ku ci namanta ba shi yasa wannan kamar tashi ne ga abin da jahiliya larabawa suke faɗa zamanin jahiliya cewa ma qatalallahu a haƙo an ta kuluhu min ma qataltu yayi abinda Allah ya kashe ya fi kamata ma a ce kunci fiye da abinda ko kuka yanka aka ce a'a ba haka hukuncin yake ba wa kullu ma lam yuzakka shara akan saki lafazin mai tatuma akan dukkan abinda ba a yanka shi ba yankar da shari'a ta yadda da ita dan an yanka dabba da inji wani malamai da yawa na musulmi suna ganin ai yankan nan da ake da inji kamar jan baɗewa ne ba daidai ba ne a ce za a ce wannan dabbar ai ta mutu mutuwa ta yi ba za a ci ba ai aka luha nan an rafa hukunci ga aini shi asali hukunci ana rafawa ne ga aiki ba ga zafi ba ba a rafa hukunci ga zafi ana rafa hukunci ne ga aiki aiki shi ke zama wa waki shi ke zama wa haramun shi ke zama wa ka zafi ka samu hukunci a ba ba ainihin abu ba to amma anan an rafa hukuncin ga ainihin to me ake nufi irin wannan shi ne wasu malaman suka ce ai mujmali ne kamar wajen da yawa daga hanafiyawa sun ce mujmali ne amma wajen malikawa da shafi'awa da wasu da yawa daga malamai suka ce a inda shehu abdullahi da fure ke fada a tiyatul usuli irafatul a irafatul ahkami irafatul ahkami lil ayani la yufidu ijmalan ala ma uwila kama yake wa ummuhatukum jala dan an rafa hukunci ga aini to wannan ba a ce ai mujmali ne ba a'a ba mujmali ba ne ina misali kamar anan ko hurimat alaikum ummahatukum asali za a ce hurimat alaikum ko hurima alaikum aklul maitat ko hurima alaikum nikahu ummahatukum amma ka ce hurimat alaikum ummahatukum su wayannan hanafiyawa suka ce a mujmali ne jalaluddin suyudi yake faɗa a kawkar sadi wanda zai lan tattare shi dilalatu falaisa min hu izmarar ida iradatu ayatu mai tatin da kawo wannan cewa ai wannan ba a cikin mujmali haka abin yake a wajen mafi yawan malamai a bayan ya gama kawowa yace wa kad huki duhuluha fi mujmali amma an hakaito daga wasu malaman su ne hanafiyawa cewa wannan zai shiga a cikin mujmali cewa su dinnan mujmalai ne to an haramta muku mushe wadda hakanan an haramta muku jini almasohu wanda aka zuba hannu su jami jini yana inda yake to nan ba haramun bane jini a jikin nama aka soya naman da shi inda yake wannan daidai ne a ce ba haramu ba amma jinin ya bar inda yake to wannan shi ne ya zama na jasa shi ne ya zama kuma haramun a ce za a yi amfani da shi kanu su jahiliya ta yafi donar bayira sun kasance zaman jahiliya sai tsaga rakuni wa ya kula da maho jinin ya zubo sai kuma su sa magani jinin nan kuma sai su yi amfani da shi su ci to wannan aka ce haramun ne ba daidai ba ne gaba ɗaya jinin ma na jasa ne wala hamil hinzir haka nan an haramta muku naman alade an haramta muku naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi haka nan duk abin da aka yanka kusa wani sunan Allah ya zama an kira wani sunan wani abu ne daban lokacin yanka shi ba ka kira wata inna ko abin da ya kaba da haka to wannan abin da aka yanka din haramun ne wannan a yanka a ci wannan haramun ne amma amma abinda aka yanka da sunan annabi isa to malaman malikawa da yawa suka ce wannan ba haramun bane karahiya ne da musulmi ya ci kamar yadda yake duk wani abu da banasari ya yanka ko mai wani addini ko da kitabi wanda yake kitabi don idansa to kai musulmi ka ci wannan hara'an karahiya ne a zancen da yake ya fi shura a masarar malika ba ko mai mutu na cewa ka zarhin wa ijaratin libidi kamar yadda yake karahiya ne ka ci abin da bana sare ya yanka don idinsa ya yi yankan ne don sallar ce to kai musulmi ka ci wannan karahiya ne ko da yake an ce ka yi cin yankan bana sare to amma kamar wannan wani abu ya shiga sai zamo karahiya to da walmun halikatu haka nan kuma dabbar da aka shaƙe ta ta mutu da shaƙewa almayi ta to halaka dabbar da ta mutu ta fuska shaƙewa da ta haramin da kamar igiya da kasirin da niyya ne aka shaƙe ta da igiya daura mata a igiyar aka yi a wuya sai ta shaƙe aula koko ba da niyya ba ta zo cewa ne ta igiyar ta shiga wuyanta sai Allah ya kaddara ta shake ta har ta mutu to wannan dabba je bai halatta kuci ba to wal mawquzatu ko kuma dabbar da aka jambade ta al maqtulatu bi rarbi wanda aka kashe ta da duka jambade ta sanda aka sa aka fada mata ko aka ta dukan har ta mutu to wannan bai halatta kuci ba wal musarradiyatu ko wanda yake ta fado as-sajiratu min makanin ali wadda ta faɗo daga waje mai tudu kuma sai Allah ya kaddara wannan faɗowar tata ya zam sababin mutuwarta to bai halatta ku ci ba wannan bi hatu hakanan kuma dabbar da wata ta soke ta da ƙaho sukan nan da aka yi mata da ƙaho ya zam sababin mutuwarta to bai halatta ku ci ba al-maqtulatu bi nabi wuranahum wadda aka kashe ta da sababin sukan wata gare ta watta'u la dan fil mansubi nan da aka ce nasihatu an faɗa fa'ilu fa'ilu ne ma'anar maf'ul ba a sa masa ta amma inda aka ce ba za a sa mata ta ba shine inda yake an faɗi mansubin a nan ko kamar nan ba a faɗa ba ba sa mansubin ba shi yasa sai aka sa ta wato kamar fa'ulu ko fa'ilu da irin su ba sa zuwa da tattatani sai dai kamar anan da za ka ce marar su bi ra'atin katilatin ba sai dai marar su bi ra'atin katilin ko marar su bi shatin zabi'in ba ta ce bi shatin zabi'atin ba to amma idan ba ka sa shatin din ba sai ka ce marar su bi shatin marar su bi zabi'atin zabi'atin ko marar su bi katilatin in ba ka sa imra'atu dun ba to wannan sai ka sa ta sai ka sa ta akwai wasu su gurare da ba a sa tattali sai kamar irin wannan kenan ko kamar irin siffar da yake daman ta ke banta da mata ko kamar ciki ne ciki ba a sa ta saboda namun suna ce ta mace ba a cewa hamilatu hamilu ake cewa mumuri'u ha'iru ba a cewa hamilatu ko muri'atu ko ha'iratu sai dai in ana nufin sanda abin yake faruwa to sannan sai a zanga da sabla da fado ke faɗa a cikin zafin والنحو هائل حامل حامل سواء قصد به الحدوث فالتجيب وابتكد to wama akala sabu hakanan kuma dabbar da zakoki suka ci ai ma bakiya ai abin da ya saura min maftar sahu zuna daga dukkan abin da dabba wacce take tana da fika au zufurin ko tana da farauta awon misilabin ko tana da kamborai ta kama minar haiwa ne na ga dabbobi fa mata ya mutu a hannunta to bai halatta wannan kuci ba wa kanat larabu ta kulu hadhihi al-mazkurat da can larabawa kafin zuwan musulunci al'adar su shine sukan ci wayannan abubuwan da aka ambata tun daga mai takardun nan walam ta aka kira mayyitata ba su daukanta a matsayin mushi balil mai tato indahum bari abin da yake mushe a wajen su ma mata su an abin da ya mutu shi a kansa bil waje da sababin rashin lafiya illa ma zakkaitu abin da dai za ku ci shine abin da kuka yanka ko ko wa'annan bai halatta ku ci su ba sai fa in kun same su da rai kuka yanka a da su tuho ruha fego kuka da rai a cikin hazil ashiya daga wannan abubuwa فذكرتموه الزكاة الشرعية وكأنك ينكا الشريعة أما سبب المالكاوة زين كان لي في شهورات الدقريب شيني duk dabbar da ɗaya daga cikin abubuwan da aka ambata a sama ya samu gare ta ya zamo ya kai ta ga matsayin da ga shi dai tana da rai amma an san ita kan ta gama sauraro kawai take ta mutu ga dai ran a yanzu amma dai ta kai matsayin an fidda rai daga rayuwarta ba za ta rayu ba to a wannan halin ko an yanka abin da ya shura wajen malikawa ba a ci ba amma abin da yake ake ganin a to ai zai rayu to wannan in an yanka shi ne a ci shi yasa da yawa daga cikin su suna ganin wannan illa din istisna'in munkaji ne ba muttasili ba ko kuma in an ɗauke shi a matsayin mutasilin sai inda yake wannan abubuwan da aka faɗa a sama bai kai matsayin an fidda rai daga rayuwar dabba ba ana ganin ai ta yi ta rayu to shi ne an yanka ta to wannan aki nama ya zama su za'in mutasili ne kenan fazar kai tuhu ko ka yanka a zakatar shari'a yanka irin wata shari'a take a yi balisa za mu tasilu au mu fasilu ta yi su za'in ya zama mutasili ko zama mutasili shi su zai iri biyu ne akwai mutasili akwai munkadi munkadin shi ake kira munfasili shi ne wanda ya zama mustasina ba jinsin mustasina min ne ba akwai saɓani da yawa yana za mu gani a littattafan usulu shi istisna ya hakika ne a cikin mutasili majazi a munkadi ko ko hakika ne a cikin dukansu wato an zama mushtariki ne kenan to akwai dai sabani da yawa in an duba kamar kawka misali na jalaluddin suyudi ko asalin sa jamul jawari za a ga haka ai lakin ma zakaitin sai da abin da ka yanka min gairi ha daga wanda ba wannan ba shi yasa a nan wato ya koma ga nasarar da wannan fassara ta fi dacewa da nasarar malikawa cewa abin da ake nufi da illa ma zakaitu lakin ma zakaitu min gairi ha sai dai duk isa suna yi wanda yake munkadi to za a fassara illa da lakin inda duk kaga an fassara illa da lakin to an ɗauka cewa istisna'i ne munkadi ba muttasili ba sai dai abinda kun riski yanka shi min gairi ha ba daga wayannan da aka ambata ba to fa kuluhu kuna da damar ku ce wa ma ya ala nasiri haka na abinda aka yanka akan gumaka dabba da aka yanka ta da nufin yin ibada ga gunki al'asunan gumaka wata kaddama ya gabata gare mu a baya wa an ta taqsimu bil azbal ubangiji ya haramta muku an haramta muku ku ce za ku nemi sanin sa'a ta fuskar buga ke wato kyamare ku ce za ku yi amfani da kyamare don ku gano sa'a ko rashin sa'a a lamari wannan ba daidai ba salibu izharin tafi ku nemi bayyana rabo ayin na ne ayin rabo wal hukumi ko ku kokarin bayyana hukunci bil azlari ta fuskar amfani da kyamare jam'u zalani shi ma na zalani da suka rubuta a nan ba za a rubutun qur'ani ba ne ko lami ɗin a rubutun qur'ani ana rubuta lambin da ne a ran a hada ko sai dai lan tsage ne ake mai da shi ko jam'u zalani kaje hudu ba a wato tamro ne a mugayyar wanda yake an sauya tsarinsa lari sharahu wa la nasla ba gashi a jikinsa kuma ba shi da ka ba sa kai ba وهي ثلاثة ومن كبار غداء كل مكتوب في أهلها أمرني ربي sai daga cikin kyamarin nan uku an rubuta ubangiji ya ce ni walal ahari dayan kuwa an rubuta na hannu da bi Allah ya ce kai ni wa salis a gafar na hukun shi ba an rubuta komai a jiki ba yadda aluna ha fi jabatin suna sanya ta a cikin wata jaka ko kamar gida da ake sanya kibiyoyi sun mai jiri na hasan na karkada karkada karkada a kada a kada a kada ta kadu sun mai harzuna sannan sai a ce wanda ya zo neman sa'a ya sa hannu ya dauko duk wanda ya fara tabawa don ya dauko bayan haraja a malami idan wanda ya dauko din ya zama wanda aka rubuta a malami rabbi Allah ya ce ni to fa'ala fa'alu sai ce a abin da sa'a sai ce au hani idan ko ya zama wanda ya ɗauko ɗin yadda aka rubuta Allah ya hana ni ne ta raku sai ce ba za a yi ba ba sa a bari au isali idan kuma na ukun ne ya fito isali sai ce to a je a je karo na gaba sai a sake kada kamara a sake ɗaukowa zalikun al'istirsamu wannan neman sanin sa ta fuska kada kamaran nan au jami'u ma ta kaddama ko ko ya koma ga duka fisko kangara ce rujun an shari kangara ce fita ne daga shari'a ya na wutar sulun ila ilmi gairi min gairi lati a domin neman saduwa ne zuwa sanin gairi bai daga wani allah allah ko shi ne alibul gairi allabul goyobe wani wajen ya san da kansa da cewa alibul gairi wani wajen ya san da kansa da allabul goyobe ويربي الرسل بالحق علام الغيوب ومنه الكهانة yana daga irin wannan bokanci mutum zai abu ya je wajen bokaye watan jimu ko taurari amfani da taurari wajen sanin sa to duk yana daga wannan bangaren wala samihul qur'atu shari'iyyah qur'a ta shari'a ba ta daga wannan bangaren dan alayhi salam domin manzala alayhi salam kana zala da safaran wato za a yi abu a yi rabon ko abin da ya kama da haka da ƙuri'a akwai gurare wajen bakwai da shari'a ta ba da dama da amfani da ƙuri'a akwai wasu guraren na rabo wanda aka ce a iya rabon da ƙuri'a akwai makamantan wannan wanda aka ce a iya yi da ƙuri'a da maza ala alaihi salatu wassalam kana zara da safarar ya san sai idan yana nufin tafiya a ƙara bai da misali yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa kama fi buhari yadda yake ya zo a buhari wadda dau ƙuri'a da ne za a sai a tafi da ita wadda kuma ta dau wannan ba to ita ba za a tafi da ita ba a inda yake ya zo a cikin buhari al yau a yau kam yau ma arafata ranar arfa kenan na wannan a ta sauka ne ranar arfa ranar juma'a a mahajjatul wada'i shekarar da manzo Allah ya hajjin ban kwana shekara ta goma daga hijira in sai na zala dan a nan ta sauka ne a wannan wakati awai muradu lana ko abin da ake nufi yanzu fa la yawmu da ainihi ba na nufin wata rana mu ayyana ba a yau kan mutum da zina kafaru min kafirai sun fitta kauna daga cewa za su ga bayan addinin ku a yau ya tabbata ga kafirai cewa dole musulunci ya zo don ya danya wanzu a duniya duk wani makirci na kafiri ba zai kawo a ce an kau da addinin musulunci daga doron kasa ba yasa sun tabbatar da cewa kan addinin ku ya zo madawwami ne ba yadda za su da ku an tattado a ce kun yi ridda kun fita daga gare shi wa an ya galewa ku don fidda rai daga cewa za su yi rinjaye ku rinjayar da za su ga bayan ku falata su ka kuce za ku ji tsoron su ta yi ta taba ki taba ki ta gare ku to amma ka ku sa su a gaba ba da sadin lahi na ku bayan Allah ya bayyana addinin sa wa shauni ni za ku ji tsoro in ji ubangiji ahli sul hashiyata ne ku sa ku ce tsoron ku gare ni wa hafu mukhalafata amri ku ji tsoron saba wa lamarin Allah idan mutum ya tsaya da tsoron Allah shikenan sai zama komai na sai na tafiya daidai amma idan musulmi suka zama kuma suna tunanin wani ba za su bar wani abu na umarnin Allah don su zauna lafiya da wani wanan da yake makiyin Allah ne makiyin annabin Allah ne makiyin addinin Allah ne to kuma sai zama lamarin nasu ya targujewa sai zama lamarin nasu ya targujewa amma musulmi ta dauka cewa ba abin tsoro in ba Allah ba to sai zama lamarin su ya karfafa yasa ba abin da ya kawo raunin musulmi a yau irin da suke ganin a ga wasu gaggan kafirai dole a shayin su ina ai wanda za a ji tsoro wanda za a yi shayin a bata masa Allah ta baraka ta'ala ba ji tsoron batawa ga Allah ya zama ya ji tsoron barin lamarin Allah a yau ma kawai sulakun dinaku a yau fa na cika muku tsarin addinin ku badalun min al-yau badali ne na ga al-yau na farko in nasar na taimake ku ga shewo kun zo makka makka ta zamo taku makka da da aka kore ku daga gare ta har addu'a kuke ma Allah ya fidda ku saboda zalimcin da kuke gari ya rafa na arina min hadil karitu zalimi ahluha to yau makan gashi ta zawo karkashin ku ba ma wanda yake da damar ya shigo makan sai wanda kuka yadda ai an taimake ku wani tsari an tsora alal adiyar kulle a bisa baki ɗan addinai an tsora addinin musulunci bisa baki ɗan addinai sai me ya rage su ma'abuta musuluncin su yi riko da shi ɗin su ɗaukaka shi amma dai Allah ya gama ɗaukaka shi sai kuma su su ɗaukaka daman Allah yana kawowa ne abu a hannun bayi itila na abu da bayan aga za su yi riko haka watan sisu alaƙa wa'idul aqaid watan sisi wato da kuma bayani cikakke bisa shikashikin akidu duk abin da yake lalle ku kudurce an muku bayaninsa wata wasiki gaggam da katar ala usulul shari'i kusa salai shari'a wata wasiki sa ko wata wasiki wata wasiki an sai da ku ba tausiki ba wata wasiki an sai da ku tauƙifi kafin ne da farko sannan farko a sai da ku ala usulul shara'i bisa asalan shari'u nazalat wannan ayat ta sauka wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajibun ala naqati alhali manzo Allah yana tsaye akan taguwarsa bi arafata a ranar arfa yawmal juma'a ranar juma'a a ranar juma'a ko tare ga watan muharram shekara ta goma daga hijira shi yasa wani bai hude yake da sayyidina umar akwai wata aya a littafin ku wannan ayar da a ce gare mu ta sauka mu yahudawa da mun mai da wannan ranar ta zama idi in mai wani ce wata aya ta ce faɗa yi alama ta wasu lokun dina ku sai sai na mai ce ana san inda ta sauka mun san inda ta sauka shi yasa mu ma idi ne gare mu mun ma idi ne gare mu shi yasa wani hadisi na sai da na umar a cikin akwai faɗakarwa a shi kenan don jama'a na ruwa musulmi sun ke ranar samun wani alheri ya zama rana ce ta ɗaukakawa girmamawa ai ba don komai suka yi don tuna wannan alherin ne girmama alherin da suka karba daga Allah ne tabaraka wa ta'ala nazala to a au ma'anar ikimani ko abin da ake nufi da shawar annal hajja cewa hajji ahiru arkanin islamin hamsaki shi ne na ƙarshe a rukunan musulunci guda biyar duk sauran rukunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ga mutane ya aikata sun gani ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya karba daga wanda zakkar ta waje ba a kansa amma haji ne bai je ya yi da kansa tun zuwa musulunci da nala bai je ya yi haji ba sai a shekarar nan ta goma daga hijira da je haji hajjin da ake kira hajjatul wada'i hajja hajjal wada'i iska muladdin wa gibbal wada'i kanin ligawo sai ba tu samu ila kulli hairin kun sira'un an kulli sharrin bidago awon kimalu ha ko ko cika ta bai fara iri da farillai kala hu shi babu tawil haka zai ya faɗi wannan fassarorin guda uku a tafsirinsa libabu tawil wa ashir sallallahu alaihi salam ba da ha wahidan wa tamanin yau bayan saukar wannan ayar manzo Allah ya rayu kwana 81 sun mutu fi alaihi salam sannan kuma Allah ya karɓi ransa alaihi salam wato yanzu alaihi nima ya cika nima ta gare ku mai kimali dini da cika addini wa harbin jahiliya ta darusa jahiliya wani bulkun islam dina na yadda muku da musulunci a matsayin addini bainar adiyari a cikin addini ku jale duk wani addini ku bi musulunci musulunci kada shi ne addinin da yake daidai wajen Allah والكمال في الصفات كمال yana zuwa ne a cikin sifa wa tamamu fi zawati tamamu ko yana zuwa a cikin zawati duk dai cika ake fassara wato amma Hausa saboda fadin ta bai kai kamar na Larabci ba idan zatin ne za a ce ya cika idan ma suna ce za a ce ta cika to amma a Larabci suna bambantawa idan cika ta zaki ce sai su ce a tamma tamma in kuma cika ta zuwa ce sai su ce kamula wani za a fara anil awwal fi din wannan ne yasa ya bayyana na farkon a addini yace atmam izla na kasa ce za ta yi wato dan ba ta waya shi a kansa fi menene a wani islam a farkon musulunci lakin sai dai kamuda ya sami cika ne bi zuhurihi da ya bayyana da ya bayyana wato da ya bayyana a cikin akamai kulokun dinakum abin da yasa ba wai dan akwai tawaya a cikin sa tun farko ba tun farko addini daman ba tawaya a cikin sa amma kuma ya sami ta ne ya bayyana ya sami rinjaye akan abiyani da sauran addini wani hitan maza su ni'imati da shi ne ita ni'iman nan da Allah ya yi ga addini da tsorawa musu addini ya zama ta samu cika saman kura wanda yake an bukatar da shi mutasilun bil muharramati qabl wannan ya koma akan wancan abubuwan da aka haramta wanda wani hali ya samu gare shi halin da ya zane masa dole sai ya ji ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka faɗa a baya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta to ya ce shi ma musamman saboda yunwa na jihadi yunwa ila akil shayin zuwa cin wani abu cikin muharramata ga wannan abubuwan da Allah ya haramta ya haramta janifin alhali shi ba mai karkata ba ne ma'ilin ba mai karkata ba ne kasidin ba mai nufi ba ne da isirin da zunubi to yake daga wannan fa inna Allah hakika ubangiji gafur mai gafara ne lahu zai gafarta masa abin da ya aikata cin nan nasa ba komai ba zai zama zunubi ba tunda dai larura ce daga nan aka samu ka'ida da take cewa ar-rarura tu tubihul mahzura larura tana haramta wato abin da aka hana sai dai akwai ka'idoji da yawa kuma da suke tafiya tare da ita kamar cewa al-raruratu tuqaddaru bi qadariha da sauran ka'idoji da yawa ga sunan wanda suke tare da ita aka duba al-ashbab wannan za'ir al-ashbab wannan za'ir fiqhiyya na Jalaluddin Sayyidi za a ga ko mahallin fikihi na zarga na zarga wato za a ga bayani akan wannan ka'idar babba wato wato da kuma ka'idojin da suke hade da ita fi ibatin filahim ne jin kai ne da hun fihi da shi fi ibatin fili da halatta masa cin to a da ya halatta masa ci daga gare ta akwai inda yake shi wanda yake halin bukatar ma cin daga ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka haramta zai zama wajibi a kansu yadda zalaluddin ya sayo dai yake faɗa a kaukabin suwaɗi cewa wato wato da yake ta'arifin ruhusa yake ka a kalimaitin wasana wato in ta gayyara ila wa hukumar shar'iyyu in ta gayyara wa hukumar shar'iyyu in ta gayyara ila suhulatin li amrin azara ma qiyam as-sabab al-asli sam bi ruhsatin ka akali maitin wa salam wa qabla waqtin az-zakata adda wal kasara wal ifdar izla jahada hatman مباح مستحبا وخلاف أو لا وإلا فعزيمة كرا yake hukunci na shari'a idan ya sauya ya koma zuwa wanda yake ya fi shi sauki don wani dalili da ya zamo hanzari a game da sauyawar tasa amma kuma ga sababin na asalin yana nan to irin wannan shi ake kira rukusa sai kawo misalan rukusar yake ina misali kamar cin mushi ga wanda yake murɗarri kamar sanani akadin sautu hakanan a ce mai dukiya ya fidda zakka ya bayar tun kafin wakacin hakanan kuma yin ƙasarun sallah ga matafi hakanan shan azumi ga matafi ko da ba wahala a cikin tafiyar siyasa ya ce wa'annan akwai wanda ya wajibi kamar cin mushen ga wanda yunwa ta kama yaga idan bai ci ba zai na ƙasa ko zai mutu to a sannan ya zai masa dole ba ya ci mosha ba daidai ba ne ce Allah ya halarta ina a sannan za a rike shi ne da kin cin ba wai za a rike shi da cin ba inna Allah ta'ala yuhibbu an tutaru asubu Allah idan ya ruhuta yana son in ya kama mutum ya ce ya aikata wannan ruhuta sarka ce za ka ce a kai ba ba ba ruhu ba za ka aikata ruhutar ba kamar rubu an tuta an za'ibu to akwai inda yake hatimin mubahan akwai inda yake mubahi kamar sanani mustahabban akwai inda yake zama mustahabi kamar a masaba shafi'awa cewa a gaggauta zakka da kamar wata daya shafi'awa suna ganin musamman in zama al'ummar musulmi talakawa suna cikin wani hali wanda ta yi nan gaba kaɗan za su fita daga wannan halin amma dai za a ji jiki kan abu da sai kuma sai nan gaban ne zakarka ta waje ba kamar ya zama kai a watan uku ne watan zakarka amma watan biyu kuma al'umma ta shiga wani gare to a sannan an so ma ka fitar zakar ta ka ka gaggauta ta ka bayar a watan biyu ya zama ka toshe wa al'umma wata kafa ko kaga ya zama ka toshe wa al'umma wata kafa ko kaga amma malikawa su asalin su shine cewa haka din karahiya ne karahiya ne a zakar kuɗi ne ko yadda za a fahimta da za a gani a cikin mahutasa to da to wannan da yake musu abin lafa aula akwai wanda yake lafa aula kamar shan azumin idan ba wahala mutum a halin tafiya ba wahala zai ba to sha azumin ya halatta an hana tarsa amma dai shan azumin nasa khilaful aulani abin da yafi tunda dai ba wahala zai bai daure ya azum wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna to Allah da ya gazo da kuma kana yi faru na kamar za mu lalahu to ita galibi suna daukan cewa ta asalin fi'ilin ce saboda ta asalin fi'ilin ita ce akwai sauran fi'ilin amma an shafe ta ta murari an ce domin ni ne ya rage kuma da zai nuna murari an ce amma akwai wanda suke dauka ta murari an ce aka shafe eh wajen ita zuwa ta ga fi'ilin daga baya to yau wato shi ma kaga asalin abin da ya fi shura wajen malikawa ba za a kira kenan tun da galibi an fita rai daga rayuwarta ko an kyale ta dai karasawa kawai za ta amma akwai kauri da kuma wajen shafi awa sun sun tafi gaba da cewa ya halatta a ce matuƙa dai sanda aka yanka ɗin ran da ya riga ya gama fita ba sai a shi kenan sai a ce kwarai kwa akwai inda ai hada za ta kama shi akwai inda yake da ya fidiya za ta kama shi da sauransu yawa ko kuma hadiya ta nafila ai mutum ya iya hadaya aikawa da tafiya da hadaya ta nafila eh ya iya tafiya da hadaya ta nafila ba sai lalle ta zuwa sai gini na kwarai kwa eh za a je gina mutum ya yi za ta